بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fatar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na halul masa'il littafin koyon ibada wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini yau dai muna yin litinin daren talata wanda hakan ya yi daidai da 28 ga wata na shida a musulunci watan jama'ar al'akir hijira yau 1446 daidai da 30 daidai ga watan sha biyu na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba malin yana mana magana game da abin da ya shafi gyaran sallah na sujudu sahawi ƙabbali da ba'adi da sauran abubuwan da ke kama da wannan a inda za mu tashi a yau insha Allah shi ne faɗin malin da yake cewa ƙala rahimahullah wa man nasiyar ruku'a wanda ya manta bai ruku'i ba karatu iya shafin littafi na 111 wannan kuma shi ne darasinmu na 50 daidai a littafi shafi 111 wannan kuma shi ne darasinmu na 50 daidai malike cewa wa man nasiyar ruku'a wanda ya manta da ruku'i iya tsaye bayan kammala karatun sura afwan karatun fatiha da sura bai ruku'i ba kawai sai zarce sujada ana ganewa amma bai tuna ba wata zakara fi sujudi bai tuna bai ruku'i ba sai da ya kai goshinsa ƙasa iya sujada sai anan ya tuna cewa bai ruku'i ba to malam sai ke cewa raji a ƙa'iman hukuncinsa shine sai ya dawo ya tsaya sai ya taso daga sujada da sai ya miƙe tsaye ana gane ko wa yastahabbu an yu'ida shay'an min al-qira'a ansu yine yastahabbu ansu ya dan maimaita karatu ko da aya biyu zuwa uku ana fahimta ansu ya maimaita karatu aya biyu zuwa uku bayan ya taso ya tsaya tafiyarsa zuwa sujada ya manta bai ruku'i ba sai taso da umarnin shari'a da ya taso an so ya maimaita karatu aya biyu zuwa uku shine an yi ida alƙira'a shay'an min alƙira'a an gane ko lam yarka wa yasjud ba'da salam shikenan sai ruku'in sa kuma shikenan sai sujada ta ba'da bayan sallah an fahimta wannan tafiya sujada da ya ƙari ce ba ta cikin sallah yinta ƙari ne wani abu ne wanda baya cikin aikin sallah aka yi shi da ya taso ya tsaya ya ruku'i ya da normal sallarsa to wancan ƙarin da aka yi da babu shi to hukuncinsa yi ne a yi ba a bayan yi sallam ana gane wannan sai malik ya cewa wa man nasiya sajadatan wanda ya manta bai sujada ba wahidatan sujada kwara daya wa tazakkarha ba'da al amma bai tuna bai sujada ba sai da ya tahi tsaye da ya sujada ɗaya da ya taso maimakon ya zauna ya koma iya tasowa daga sujida na ɗaya sai ya meke tsaye ana fahimta sai ya meke bai koma sujida na biyu ba shi ne malamu ya ce wata zakara ba da wata zakara ba da liƙiyam sai ya tuna amma bayan ya meke tsaye sai maliki cewa raja a jalisan sai da ya zauna ana fahimta sai ya baro tsayuwar sai da ya zauna kawai idan ya zauna kuma sai koma yi wannan su da ilimi din ba ana ganewa raja'a jalisan wa yasjudu sai ya dawo ya zauna sai ya yi sujjada din illa an yakuna qad jalasa qabla al-qiyam sai dai in ya kasance ya zauna kafin tsayuwa a ƙa'ida shi ne idan ka yi sujada ta farko za ka dawo ka zauna shi ne aljulusu bai na sajadatai har ma aka shar'anta ka ce rabbi gifirli wa rahamni wa afini wa hadini wa jiburni wa rizquni ko ta takaitu a rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli ma yayi shine zaman da ake tsakanin sujjadan farko da ta biyu ana fahimta to lokacin da kai sujjada ɗaya da ka taso ba ka yi wannan zaman ba da mantuwa sai ka meke to idan ka dawo zama za ka yi tuku kun fahimta kamar ku gane ba misali kana tsaye ka kammala karatun fatiha da sura sai ka tafi sujada bayan ka yi ruku'i ka yi tafi sujada da ka yi sujada da ka ɗago maimakon ka zauna ka yi tasbihi ka koma sujada na biyu kana ɗagowa sai ka miƙe tsaye baka tuna ba sai da ka miƙe tsaye sai malici ya raja a jalisan koma a wace raka ce koma a wace raka ce in dai sujada ɗaya kai ba kai ta biyu ba kai da ka meke tsaye ka tuna ba kai sujada na biyu ba to dawowa za ka a dawowar sai ka zauna ba daga dawowar ka za ka tafi sujada ba a fahimta tun da a ƙa'idar sujada akwai aljalsa bai na sajada ta yi tun da ka yi ta farko da ka ɗago ba ka zauna ba ka meke to da ka tana an ka dawo zama za ka yi sai ka nutsu a zaune sai ka tafi sujada ka ta biyu kun fahimta yanzu yawwa to sai malaki ce illa kad an yakuna illa kad an yakuna ko kuma illa kad illa yakuna kad jalasa qabla al-qiyam sai dai in da kai sujada na farko da ka dawo ka zauna kuma sai ka miki an gane kaga wannan zaman kai to idan haka ne idan ka dawo daga tsayuwar zuwa sujada ba za ka zauna ba kana dawowa sujada za ka yi tunda ka yi zama already amma in ba ka yi wannan zaman tsakanin sujjada da sujjada ba idan ka dawo daga tsayuwar to zama za ka yi in kuma ka riga ka zauna ɗin sujjada ta biyu ce ba ka yi ba ka meke to kana dawowa ba zaman da za ka yi sai ka tafi jannu an gane to shi ne anan maliki cewa illa illa an ya kuna kadi jalasa qabla al-qiyam fala ya'ud al-julusa fala ya'ud al-julus to ba zai sake zaman ba na'am yanzu misali in na zo ne misali a na farkon sai ban zauna ba ina ɗaukowa daga sujjada sai na miƙe da na tuno sai na dawo na zauna ma na zauna zan yi rabbi firli a sosai kuwa za ka yi za ka yi tunda ai mahallin zane da ba kuma zama dama saboda shi za ka yi ba don wani abu za ka zama da an gane ko sai maliki cewa wa man nasiya sajjadatai haka ne wanda ya manta sujjada guda biyu karra sajidan to duk inda yake sai ya dawo ya faɗi ya sujada ini karra sajid ko ka tsaya ka manta misali ka karanta fatiha ka karanta sura ka yi ruku'i ana gane ko ka yi ruku'i ka dago daga ruku'i me yake so ka tafi sujada sai ka manta sai ka ci gaba da karatu to kana tunawa baka yi wannan sujada karra sajid ne kawai sai da dama ka yi ruku'i already to ba za ka yi ruku'i ba kawai sujada za ka tafi an fahimta ne karra sajidan sai ka faɗi kai sujada walam yajlus ba zai ma zauna ba wa yasjudu jami'a kaga ba zai zauna in ya je zan ba zai zauna ba iya tafiya sujada zai can dama ko sujada ɗaya bai ba an gane magana sujada biyu ya manta in ya je yi sujada in ya je tafiya ba zai zauna ba ko tafiya sujada zai kamar dai normally ba mamantuwa kai ba yanzu misali ka karanta sura da fatiha ka yi ruku'i ka dago idan ka tafi ka zauna za ka yi sujada ba yi ka zauna ba yi kawai sujada za ka tafi ma ne hukunci hukunci ya ce walam ya julus ba zai ma zauna ba iya faduwa sujada zai a gane ko wa ya sujudu fi jami'i zalika ba a tasara duk abin da ya lissafa daga farko zuwa nan hukuncin ka shine sujadar ba'ati hukuncin ka shine me ba'ati tunda duk in ka kula ƙari aka yi ƙari ne wannan babi ne na ziyada dama ko mun ji asbabu sahawi salatu abubuwan da suke sabbaba a yi sujjida ta rafakanuwa guda uku ne akwai annakasu akwai aziyada akwai ashakku an bayyanta wannan su ne dalilai da suke sa mutum ya sujjida kabli ko ba da asalarsa maliki cewa albayan ya'ani anna man tazakkara ruku'a wa huwa sajidan duk wanda ya manta bai yi ruku'i ba al'ali kuma har ya sa goshinsa a ƙasa iya sujjada yarji a ƙa'iman sai ya dawo ya tsaya kawai sai bar sujjada sai miƙe tsaya an gane ko adal mashhur a magana da tafi shahara daga maganganun malamai idan malamai sun ci adal mashhur to akwai sabanin magana amma wannan din tafi goyen bayan malamai da yawa shine taso kawai daga sujjada da miƙe tsaye an gane ko amma akwai yiwuwar in kai mai bincike ne ko mai bibiyar da tafan malamai za ga wata magana aka san wannan din amma wannan din kamar da wanda ce alal mashahuri to magana ita ce mafi shahara daga cikin maganganun malamai kuma duk inda wannan qadiya ta zo dama ana daukan aglab ne ana daukan jumhur sai a yi hukunci da abin da suke ana ganewa to maliki cewa alal mashahur awai sahabbu lahu an yaqra qabla ruku'a istinanan sai maliki cewa ana so idan ya taso daga sujjadan nan ya miƙe tsaye tun da dama bai yi ruku'i ba daga kammala karatun fatiya da tsura ko heke da sujjada ya manta bai ruku'i ba idan ya tuna bai yi ruku'i ba in ya taso tsayen shine ana so ya sake karatu shine istinanan a matsayin sunna ba na wajibi an bayyanta dama already yayi fatiha yayi sura ya manta ne bai yi rukui ba sai tafi sujada idan ka tuna ba ka yi rukui ba ka dawo ka tsaya car a tsaye to ana so a mustahabbance ka maimaita ko aya uku ne na karatun Qur'ani kuma yanzu ga yau ba daga tsayuwar kuma za ka yi rukui ba ana so bayan ka dago ka daidaita a tsaye ka dan maimaita karatu ko da aya uku ne sai ka yi rukuin ka da baka yi ba sai ka ci gaba da ibada ka sallah shi ne ma da yake cewa yastahabbu lahu an yarka an yaqra shay'an ko kuma an yaqra qabla ruku'i istinan ana son ya karanta wani abu na qur'ani a sunnance ka me wannan ruku'in da ba lam yanhatta ila ruku'i almansi kafin ya tafi ruku'in da ya manta bai ba alsa dai kuna gane yan kun shiru ne ga mun ba ku gane wallahi yawwa yawwa yawwa ina so daga kamar kuna tarukar kuna gane amma kuwa jim din nan ya dauka kamar yawwa idan ka dago daga sujjada bayan ka manta baka yi ruku'i ba idan ka kai su goshin ga kasa kana so da katin ai baka yi ruku'i ba to yace raja qa'iman idan ka dawo a tsayin to ana so ka maimaita karatu ka karanta kaman aya uku ko biyu ko hudu dai sannan sai ka yi ruku'in da ka manta idan ba ai kai fatiha kai sura ai iya magana kamanta ruku'i ne ka fahimta ba wai baka yi karatun sura da fatiha ba a duk kayi wannan baka yi ruku'i bane kamanta ka tafi sujada akan gaban ruku'i yake ka fahimta dama ya karanta fatiha da sura ruku'in ne bai yi ba idan ka je sujada ka tana ruku'i baka bai sai ka dawo ga tsaya shi nake cewa ana so a maimaita karatun na sura da ne aya biyu ko uku kafin ka tafi zuwa ga ruku'in da kamanta baka yi ba an bayyana wannan to shi ne malike cewa a ruku almansi kafin ka je ruku idan da kama baka yi ba sai ke li'annar raka'a lirukun maqsuda domin shi ruku'in nan a rukuni ne a sallah rukuni ne sujjada qabli ko ba ba ta dauke shi ana ganewa shine rukunun maqsudun rukunun maqsuda shi ruku'i rukuni ne ma'ana rukuni ne mai zaman kansa gaba ce mai zaman kansa idan ka manta ma dole sai ka sake shi qabli ko ba'adi ba ta dauke ruku'i ko sujada gaba daya sai ka maimaita abin da ka manta sannan kai ba'adin ka an fahimci wannan wannan shine li anna li anna raka'a ay ruku'i gilbi kenan li rukunil maqsuda summa yutabi' sannan kuma sai ya ci gaba ya tafi wa yakunu sujudu lisahwi ba'diyan idan irin wannan matsala ta same shi bayan ya kammala duk abin da malai ce yi abin da ke kansa shine zai yi sujjada ba hadi bayan yayi sallah li ziyadati allati waqa'a waqa'at min domin akwai ƙari ne me ƙari tafiyarsa ma ƙari ne tunda asali ba za ka je sujjada ba sai ka yi rukuni to ya tafi sujjada kaga tafiyarsa ƙari ne dawowarsa ma ƙari an fahimci wannan to shine dalilin da yasa ya ce zai yi ba'adi domin ƙari ne a sallah a gane ko li ziyadati allati waqa'at min ala qa'idatu hadisi zulidain domin ƙari ne tabbatar da cewa zai ba'adi a ƙa'idar hadisin zulidain wa hadisu qiyamihi alaihi salatu wassalam ila qamisa hadisin da yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an taba yi raka'a hudu ana jiran yayi sallama sai miƙe tsaye kaga wannan miƙewar ƙari ce tunda a ƙa'ida an kai raka'a hudu kamar azhar la'asar isha'i me ake jira kai eh sallama to bai sallamar ba sai miƙe wannan miƙewar ba ta cikin tsarin sallah ƙari ce hukuncinta me ba'adi shi ma wannan tafiya sujada da kai kafin kai ruku'i da ɗagowar da kai duk ƙari ne mai hukuncin ƙari a sallah ba a ji an dai gani sai maliki cewa wa anna man tazakkaru sujuda ba a darkiya ne amma wanda ya manta bai yi sujjada ba bayan ya meke tsaye ka yi sujjada na farko ba ka yi sujjada na biyu ba sai ka meke kawai kuna fahimta kowace raka sujjada biyu ake yi ne ka'ida to ka yi sujjada na farko ka ɗago kafin ka koma na biyu sai ka miƙe tsaye ba ka tuna ba sai bayan ka miƙe tsaye sai ka tuna ba sujjada ɗaya ne ba an bayyanta sai mutum ya tuna sujjada ɗaya yi sai malik ke cewa raja a jalisan sai ya dawo kawai daga tsayuwar sai ya dawo sai ya fatse tsayuwar a duk irin abin da yake a tsayuwar inda ya tuna bai sujjada ɗaya ba sai ya dawo ya zauna ana gane ku in ya dawo ya zauna wa sajadahu sai sujjadar da bai yi ba ai dama ɗaya bai yi ɗaya ba to idan ya tuna bai yi ɗayar ba sai ya dawo ya zauna sai yi ɗayar da bai yi ba a fahimta illan ya kun kadi jalasa ba da sajadatul ula qabla al sai dai in lokacin da ya sujjadar na farko da ya taso ya zauna zaman da ake tsakanin sujjada da sujjada to ya riga ya zauna amma bai koma ta biyu ba sai me ke tsaye kaga yayi zama ko wannan zaman ka'ida ce shi ma zama ne mai karfi a cikin sallah to idan yayi wannan zaman wanda ake cewa rabbi ghafirli rabbi ghafirli ko rabbi ghafirli warhamni wa afini wa hadini wajburni warzuqni in har yayi maimakon ya koma yayi sujjada da biyu sai manta ya meke to idan ya tuna idan ya dawo ba zai zauna iya dawowa daga tsayuwa mai zai sujjada zai in kuma bai yi wannan zaman ba daga sujjadan farko iya ɗaukowa daga sujjadan farko ya meke tsaye bai yi wannan zaman na bainar sajadatai ne ba sai da ya meke tsaye tuna bai sujjada ɗaya ba to idan ya tuna idan ya dawo zaman zai yi ana ganewa in ya zauna zai ce rabbi gafirli rabbi gafirli rabbi gafirli sannan kuma sai koma ya sujjada da ya manta bai ba kuna fahimta na'am ai ta ai ba mahallin sa bane ai ba mahallin jinsin isra'i bane yau ba mahallin ta bane tsakanin sujjadan farko da biyu ake magana yawwa idan har yayi zaman yayi wannan istighfarin da ake yi amma bai yi sujjada na biyu ba sai bayan ya meke tsaye to iya dawowa daga tsayuwar direct sujada zai tafi in kuma daga dagowarsa daga sujadan farko bai yi zaman da ake tsakanin sujada da sujada ba iya dagowa ya meke to idan ya dawo zama zai an bayyana to wannan shine malaci illa an kad illa a illa an kad jalasa ko illa illam yakun kad jalasa qabla as-sajdati al-ula sai dai in bai zauna ba kafin yayi wannan sujada da farko kawai da kiyami kafin ya tsaya din wa kaza haka nan man nasiya sajadatain wanda ya manta mai sujada guda biyu ba in hatta kuma inda zikiru qa'iman lokacin da ya tuna bai sujada biyu ba iya tsaye nan kai faduwa zai yi sujada kawai ine in hatta lahuma sai fadi domin su su sujada guda biyu din an gane ko inda zik inda tazakkurhi a lokacin da ya tuna bai su ba qa'iman iya tsaye ko sai ya dawo ya sujjada wala yajlis qabla kuma kafin yayi sujjadan nan guda biyu ba zai zauna ba kun gane wannan ya sha bamban da wancan na farko wannan biyun ya manta duka ya karanta fatiha ya karanta sura ya yi ruku'i ya dago daga ruku'i kawai bai tafi sujjada ba sai ci gaba da karatu kawai sai bayan ya yi sa a karatu sai tuna ai bai sujjada ba kawai direct zai fatsi duk abin da yake tafi sujjada shine ma da ce ba zai fa zauna ba saboda me kenan bai ma yi ta farkon ba yi bai yi ma sujjada farko ba a ka'ida kuma ko yanzu kana sallah kai fatiha kai sura kai ruku'i ka dago daga ruku'i idan ka tafi sujjada ba inda zaka ba kawai tafiya sujjada zaka yi to shi ma wannan shine hukuncin yace walam yajlis qabla ba zai wannan zaman ba inda ake sa ran zai yi wannan zaman sai in yayi sujjadan farko da ya dago bai yi ta biyu ba bai yi wannan zaman bai meke tsaye idan ya tuna a tsaye bai yi sujjada na biyu ba ko bai yi zaman da ake tsakanin su ba to idan ya dawo zama zai an fahimta wannan shine sai malik cewa wasajjada fi halataini ba'da salami wannan yanayi guda biyu manta sujjada daya da manta sujjada biyu da tunawa da kai da kowa ka maimaita su duk abin da ke tsakanin wannan in ka kammala sallah ba a dizafi wasajjada fi halataini ba'da salami li ziyada ala qa'idati hadithu lidai an gane ko zai sujjada ba adini bisa qa'idar hadithu zulidai wa qiyamihi alaihi salatu wassalam ila khamisa idan tsayuwar da manzon Allah yayi domin kullu raka'a ta biyar bisa mantuwa bayan ya kammala raka'a hudu sai ana jira sallama sai miƙe sai ana gane ya ko sai maliki cewa haza wa in tazakkara haza wa haza iza tazakkara sajada aw sajadatayn idan ka tuna da sujjada ɗaya da baka yi ba ko sujjada guda biyu qabla aqdi raka'a almuwaliya kafin ka kulla ruku'i raka'a da ta biyo baya to wannan wani hukunci yake so zama ku da shi wanda bi shi a baya ba manta sujjada ɗaya da kai da manta sujjada biyu da kai duk iya ma wannan karatun ne idan kana tsaye ka tuna kun gani idan kana tsaye ka tuna ba kai sujjadan nan ba sai ce mi ka dawo kai sujjada sai ka meke ka ci gaba da sallarka ya kai ba aji to a nan abin da yake so ya faɗa shi ne idan har baka tuna da sujjadan nan ba sai da bayan ka karanta fatiha ka yi sura ka yi rukui a raka'a ta wanda take bin wanda baka manta baka yi sujjada ba to anan hukuncin ya canja hukuncin ya canja tunda duk karatun da malaye mana a matsayin ka kana tsaye ka tuna an fahimta kana tsaye duk ka tuna baka yi sujjada ba ɗaya ko biyu a mantuwa amma wannan kuma ka manta baka yi sujjada ɗaya ba ko biyun ka dawo ka karanta fatiha baka tuna ba ka karanta sura baka tuna ba ka yi ruku'i sannan sai ka tuna to a nan cigaba za ka yi da sallar ba za ka dawo ba ba za ka dawo ba an fahimta waccan raka'ar da ba ka yi mata sujjada ɗaya ba da mantuwa ko biyu mai hukuncin ta sallah idan ga'i za ka jefar da ita kawai za ka cire ta daga lissafi kawai sai ka ɗora an fahimta idan abin ya faru a raka'a ta ɗaya to wannan raka'a taka ta biyu ita ce ta ɗaya kenan idan abin ya faru a raka'a ta biyu to wannan abin da ya biyo baya shine raka'a ta biyu an fahimci wannan wannan shine hukunci amma in kana tsaye to faduwa zaka yi sujjada kamar yadda malama na amma in baka tuna ba sai da bayan kayan ruku'i to hukuncin ya ya hukuncin ya canja ko zaka ci gaba da sallar kare baka da wayewa wannan raka'a da kamanta sujjada baka yi ba ɗaya ko biyu to ba ta cikin layi an zare ta ta zama delete an goge ta sai ka gina wata a matsayin ta kawai an fahimci wannan yawwa shine maliki cewa a ausajid qabla aqdar raka'a amma kafin fa kullu ruku'in raka'a da ta biyo bayan wacce shine almawaliya wa amma idza kana ba'da aqdiha amma idan hakan ya kasance ka tana bayan ka kullu ruku'in raka'a ta gaban wannan faqad qala fihi rahimahullah to shine ma ne ya faɗa a wannan karatun da zai zo a gaba kuma yace ga irin abin da ya kamata yi sai maliki cewa wa in tazakkara sujuda idan ka tuna da sujada baka yi ba ba'da rafa'a ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha amma baka tuna ba sai da bayan ka dago daga ruku'i na raka'a da take bin wannan an gane ko baka yi sujada ba a raka'a ta farko da mantuwa ka miƙe tsaye duk baka tuna ba ka yi karatun su fatiha ka yi sura duk baka tuna ba ka yi ruku'i baka tuna ba ka dago daga ruku'i sai ka tuna fa wacce raka'a ta baya fa sujada daidai an fahimta yawa to sai ma yake cewa har in hakan ta faru to tamada ala salatihi sai ka ci gaba da sallarka kawai walam yarja ba za ka dawo baya ba wa alga ar-raka'ati sahw ita raka'a da kamanta baka yi sujada ba sai ka aje ta gidi shine ilga'i an fahimci wannan sai ka zare ta daga cikin lissafi wa za da raka'atan fi mawdiha sai ka ƙara raka'a ɗaya maimakon waccan wanda ta samu matsala din baniyan ka gina wata raka'a ɗaya bayan waccan wanda ka samu matsala a kanta wa sujada qabla salami amma wannan hukuncin kuma qabli zaka yi kaga ya sha bamban da wancan kenan an fahimta wannan hukunci me zaka yi qabli wancan kuma ba aji sai malik ya cewa wa in kana min ulayaini amma qablin da za a yi zaka yi sai in ya kasance wannan matsalar ta faru ne a raka'a biyun farko na sallah raka'a ɗaya ko ta biyun farko dai in matsala a nan ta faru yi ne za ka yi mai ƙabli an fahimta sai ke cewa a wata zakar ba da aka da tsarisa baka tuna ba sai bayan ka kula raka'a ta uku wa ba da salami kuma sujjada tana kasancewa bayan sallama a wannan hukuncin dai wa illam ya wa illam yakun min al-ulayhi amma idan a uku da hudun ƙarshe ne to ba da za ka yi idan a ɗaya biyun farko ne ƙabli za su an fahimta in a ɗaya biyun farko ne hakan ta faru har ka jefar da raka'a to ƙabli za ka yau ma sura bayan fatiha in kuma a waɗancan ne masu sura kawai ba fatiha to kuma ba da za ka an fahimta yawwa in yake cewa in ya kasance biyun ƙarshe ne ka wanda ba a karanta musu sura su kuma za ka yi ba'adi ne a wancan kuma na farko da ake karanta musu fatiha da sura in hakan ta faru a wannan layin su kuma za ka yi ana ganewa maliki cewa a wa in lam yakun min al-ulayayn aw kana minhuma wa tazakkara qabla qa'di qabla aqdi thalitha katina kafin ka kullara raka'a ta uku li'anna sura wal julus lam yafuta domin da sura da zama da ake yi bai kubuce maka ba wa man sallama shakkan wanda yi sallama bisa kokonto yayi sallama amma iya kokonton sallarsa ta cika ko ba da cika ba an gane ko sallama shakkan fi kamali salatihi to batalat salatuhu sallata fashi kai sallama sai kake kokonto anya sallar nan ta cika ko ba da cika ba ai babin da za ka yi kawai tun da ka riga ka fita daga sallar lai shi ke nama da sai sallar ta bashi kawai sai ka tashi ya yi gaiki kama ka sake wata inda sai bayan ka yi sallar maka ke kukwantar an yara sallar nan ta cika ko bata cika ba raka uku ne ko hudu ne biyu ne ko uku ne ka kasa kawai wannan kukwantar iya zuwa ma bayan sallama to sallar ta tashi daga aiki kuma sai dai ka yi kama ka sake wata sallar kawai an fahimta a ta yi ba gama bayi kana kara kana fahimtar inda ya ce wa man ta za wa mai nake cewa yawa wa man sallama shakkan ka gani ko wa man sallame ya ce wanda ya sallama kuma iya shakka ka gama magana cikin sallama ne ya riga ya sallama yawa amma cikin sallama na kuma hukuncinsa daban ne wa man sallama shakkan fi kamali salatihi wanda ya sallama kuma yake kokon dan sallarsa ta cika ko ba ta cika ba batalat salatuku malati salat ta bace albayanu ya'ani anna man lam yatazakkaru sujuda wanda bai tuna da sujada ba da mantuwa yayi dai bai dai bai manta illa ba'da rafa'a ra'sihi min ar-rak'ati allati tali rak'ati naqs bai tuna ba sai da bayan ya dago daga ruku'i ga wacce raka'a da take biyu bayan wanda ka samu matsala ita a gane ko arraka'atun naqas ita ce raka'a da a take da naqas wanda kai sujada daya akwai daya a cikin ta ba amma baka tuna wannan sujada ba sai bayan ka taso daga ruku'i raka'a da take biye da ita ana ganewa a to malam sai yake cewa in hakan ta faru fala yarji'a ilayhi to ba za ka dawo ba ba za ka dawo ba tunda kayi ruku'i lifawati at-tadaruki bi aqdi raka'atil mawaliya domin ita wacce raka'a riskata ya kufuce sai ka riga ka gina wata sabuwa bayan ta har kayi ruku'i da ta kullu wannan waccan kuma bata kullu ba lokacin da za a gyara ta ya wuce ana gane ko ko kuma a takeice kana da ikon gyara raka'ar ka da ka samu matsala a ita bayan ka dago ka tsaya ba kafin kai ruku'i amma har in kayi ruku'i ka tuna da waccan ta bayan da matsala ta ba ta gyaru domin ita wannan ta kullu ruku'i shine abin da yake nuna cewa raka'a ta ku an fahimci wannan yasa aka shar'anta in ka samu limamin ka a cikin ruku'i da ka samu raka'a ana ganewa yawa in kuma har bayan ya dago ka zo ka same ta raka'a babu dama ta wuce ka an gane wannan to saboda ka idan har baka tuna da waccan sujjada ba a waccan raka'a sai bayan da kai ruku'i ka dago daga raka'a da take biye da ita to ma ne ce fala yarja ilahi ba za ka dawo ba lifawati tadaruki bi aqdi rak'ati almawaliya domin riskarta ta riga ta wuce lokacin ta ya wuce bal yalgi rak'ati sahwi ita wacce raka'a da ya rafkan wannan yalgi zai jefar da ita kawai wa yazida rak'atan ukra badala zai ƙara wata raka'a daban musanyar waccan wanda ya samu matsalar sujada da ya ci wa yasjudu sujudan qabliyan in kanatir rak'atin mulaggahu fil ulayn idan raka'ar da ya jefar a raka'o'i biyun farko ne to zai sujira qabli walam yatazakkarha illa ba'da aqdi thalitha bai tuna da sujada da bai tuna da sujada da bai ba sai da ya kulla ruku'i raka'a ta uku to shikenan idan ya dawo idan ya ci gaba kai ya jefar da wannan ya ci gaba da sallarsa to shikenan abin da zai qabli zai kun fahimci wannan hikima an fahimta to me hikimar da aka ce zai qabli yawwa domin raka'a da ya jefar mai sura ce wanda zai a gaba ko mara sura ce kuma yimta raka'a da ya jefar a baya mai sura ce waccan kuma da zai cika a gaba ba mai sura ba ce a ƙarshen sallah zai yi ta ba mai sura ba ce sau daga wannan jefar da raka'a mai sura a yi wata madadinta ba sura ai kaga giɓi ne to ne za ka yi ƙarfi kun fahimta sai rinjayar da ɓangaren ragin akan ƙare duk da an ƙara wata raka'a to ragi a sallahi ake gabatarwa kafin ƙari yasa dama ya ce wa manna ƙasa wa zada sajada qabla salami idan ƙari da ragi suka haɗu a raka'a to qabla ake sai a rinjayar da ɓangaren ragi a fahimta amma idan a biyun ƙarshe ne kaga dama already ba sura a ciki ba sura wannan raka'ar da kai ƙari ce ƙarin iyana saboda haka a matsayin kayi ƙari ne za ka yi ba'adi malam bai fito ya faɗi me dalilin cewa kabli ba'adin ba inda yake fito muku da hikimar fili an ce idan a biyun farko ne kabli za ka yi ki nake faɗa muku dalilin da ya sa raka'ar da ka jefar mai sura ce wanda za ka yi kuma cikonta ba mai sura ba ce an fahimta kuma da ya ce ba'adi za ka yi in a biyun ƙarshe ne a ƙa'ida raka'a biyun ƙarshe ana karanta fatiha ne babu sura wanda ka jefar dama ba mai sura ba ce wanda za ka yi a madadinta ba mai sura ba ce an fahimci wannan to dalilin da yasa za ka yi ba'adi domin ƙarin da ka yi aiki ya ƙaru a sallar rai ita waccan da ta samu matsala ai ka tsaya ka yi karatu ko ka yi ruku'i ka yi sutura ɗaya ba kai ɗaya ba kaga duk wannan ai ƙari ne saboda kai wannan aikin da kai bai cika ba ya zama ƙari a sallar haka ba da mutunsa arsa dai kun gani sai malik ke cewa a wannan shine wa yasjudu sujudan qabliyan in kanat rak'atil mulagahu min al-ulayn idan rak'at da yaje far a biyun farko ne walam yatazakara illa ba'da aqdi thalitha bi tuna ba sai bayan ya kulla ruku'i rak'ata uku li ijma'i ziyada ar-rabi bi ijma' li ijma'i ziyadati rak'atin wa nuqsani sura ko ka gani ko domin ƙarin raka'a da kuma rage wa sura an fahimta kaga can ka yi ƙari amma kuma ka rage sura ba ka karanta ba min al-thalitha a raka'a ta uku allati raja'at saniyan wanda ta dawo ta biyu ana gane ku ta uku ta dawo ta biyu domin aje bada da biyu daga aiki ala qa'idatu taghlibun nuqsan ala ziyada domin qa'ida cewa ana rinjaye da bangaren ragi akan ƙari a sallah wa hadisu qiyami rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi raka'atayn da hadisin da yake nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taba mekewa a raka'a ta biyu an gane ko ya meke bi zaman tahiya ba tarikan jalasatul wasitiyya ko alwusdaniya manzon Allah ya bar ya bar zaman da ake na raka'a biyu na tsakiyar sallah kenan idan kai raka'a biyu ka zauna kai tahiya ka meke to wannan zaman ya manta bai ba sai meke kama sabaka kamar yadda abin ya gabata ba wa yakunu sujuduhu ba'diyan kuma zai kasance sujjada sab'adi zai yi illam yakun rak'ati al-fasida al-mulagha min al-ulayli idan har wannan raka'ar da ta baci ta zamto an jefar da ita illam yakun min al-ulayli idan ba abiyun farko bane idan abiyun karshe ne to ba'adi ne idan abiyun farko ne kuma qabli ne an fahimta au kana minhuma ko kuma ya kasance a biyun ƙarshen ne amma wata zakara ƙabla a ƙadi tharisa katina kafin ka ƙulla raka'a ta uku ne da anna ziyada fi kilta alhalataini mahdha lam yatruk fiha sura domin ita waccan idan a biyun ƙarshe ne to sai ma da ce tsantsar ƙarin ne kai ba abin da aka rage shine zai mahab mahab a fikilta halatai ne mahabatun lam yatruk fiha sura li'anna ziyada fikilta halatai ne mahaba lam yatruk fiha sura wala julusan sai ke cewa idan a biyun ƙarshe matsalar ta faru wanda ka jefar da raka to abinda zai bayyana a gare mu tsantsar ƙarin ne kawai a ziyada maha tsantsar ƙarin ne ya ce amma ba a rage komai ba ko an rage wani abu raka'ar da ka jefar dama fatiha ce ba su raka'ar da kai a madadinta fatiha ce ba su an fahimta to me ka rage a ciki ba abin da aka rage illa ƙarin kawai da yake ƙarin ne ya tabbata a nan to ba da zafi in a biyun ƙarshe ne amma in a biyun farko ne rage ya faru saboda ne ba karanta sura ba wanda kai mai sura ce wanda kai madadin wannan ko mara sura ce kan ka'idar wannan rage da iyalan to za a rinjaye da bangaren rage akan kari sai kai kabli wancan kuma in biyun gaje ne sai kai ba ba mai sura ba ce a ka'ida ta uku ce amma ta dawo ta biyu haka za ka ci gaba da yi ba za ka karanta sura kwarai a ka'ida ta uku ce amma ta biyu ce an fahimci wannan a aikinka ta uku ce amma kirge ta biyu ce shi ne ai abin ya fito ai yawa aikinka a sallah ta uku ce amma kuma a kirge ta biyu ce domin ita ta biyun ta samu matsala an zari ta daga lissafi an gane da kyau ta wanda shi ne abin da malaba sai malaki cewa a wata zakara kabla qadi salisali anna ziyada fi kilta halataini mahadha lam yatruku fiha sura wala julusa domin ba a bar sura ba ba a bar wani zama ba yi karin ya tabbata kawai ala qa'idati hadisi zuwa da ne qiyamihi alayhi salatu wassalam ila khamisa domin hadisin da yake kafa hujja da shi hadisi na zuwa da ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miki a raka'ata ya miki bi sallama ba zai raka'ata biyar sai aka tunatar da shi bayan ya miki tsaye to sai da ya zauna bayan ya yi sallama kuma ya bani an bayyana wa annal musalli mai sallah iza sallama shakkan mutaraddidan fi kamali salati idan yayi sallah kuma yake kokonto da shakka da kokonto da kwan gaba kwan baya hini a taraddud ka je ka dawo a tunane to bayan kai sallama sai wani tunani ya faɗo anya ku sallar nan ta cika raka'a hudu ne ko uku ne kaza kaza tun har haka tunanin ya zo ma a sallah to shikenan sai ke ce batalat alaihi salatuhu batalat alaihi ko fi kamali salati batalat alaihi sallah ta baci li tarkihi qa'idatul bina al yaqin domin ka'idan nan ta gina akan yaqini ta kubuce masa tunda ya riga yayi sallah ya riga yayi sallama inda shakki a yayin da yake kokonto wa taraddudi fi tarki rak'ati da kuma kokonton ya bar raka'a aw rukun ko ya bar wani rukuni fi hadisi Anas radiyallahu anhu hadisin Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi kale ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu shakka da kokonto cikin sallarsa falam yadri isnatayn salla am salasa bai sani ba raka'a biyu ko uku fal yulgi shakka sai jefar da kokonta wal yabni alal yaqini sai gini akan yaqini albayhaqi an gane jefar da kokonto da gini akan yaqini shine ka dau namba ta kasan kokontar idan kana kokonto biyu ne ko uku to sai ka dawo biyu kaga dama ta uku ce mai kokonton dama idan kana kokonto hudu ce ko uku sai ka jefar da hudu sai ka yadda uku ce shine falihi shan ana jefar da kokonto da jefar da raka'a da kake kokonto akan ta dai kai ka dawo ta kasanta wanda ita ce yaqini sai ka ci gaba da sallar an bayyana wannan wannan hadisin Imam Al-Baihaqi ya fito da shi sai maliki cewa li'anna zimma la tabra illa biyakin azimma shine kamar nauyin da ke kanka na gabatar da sallah zimma nauyi kenan an gane ko zimma kamar nauyi da shari'a ta dora ba wanda ake jiran ka gabatar da shi salawatul kamar zimma ne kowace ɗaya daga ciki zimma ce to zimmar da take wuyanka ta sallar farilla ɗaya daga cikin biyar dinnan wannan nauyin ba ka sauƙi sai da ƙini sai ka tabbatar ka hudu kai sai ka tabbatar in magarba ce uku kai sai ka tabbatar in asuba ce biyu kai amma in kokonto ya shiga tuki zimma ba ta sauka ba kun gane li'anna zimma lam tabra illa biki ai shi yasa da ma aka ce a ramadan sai an tabbatar da ganin watan shawar zaka aji ba za ka ce kai hinda yau 29 kawai sallah zai yi gobe an gane ko a za yi ma shi an gane ko ko bayan kasar ma za mu ji labari to bai yi wa hizimma duk inda take inda aiki na wajibi da farilla ba ta suka sai da yaki yasa hatta azumi ran kokwantar ramadan ya tsaya ko bai tsaya masa ban Allah ne man samu yau mu shek baka da asa abul qasim duk wanda bai samu labarin ganin watan ramadan ba kawai ya tashi da azumi iya kokartan an gani ko ba a gani ba to ya sabi Allah ya sabi manzon Allah an fahimta domin me ake jira yaqini yasa Allah ya ce fa man shahida minkum shahara falyasu wanda rayuwarsa ta kai ramadan ya tsaya rayuwarsa ta kai ramadan ya tsaya shahida ba ra'a ba ne wani suna fasara shi da ra'a ko ba wannan fasara ba ce wanda kana raye da rayuwarka da lafiyarka da yadda za ka yi da yancinka ka rayu kuma ramadan ya tsaya kana raye da lafiyarka to falle sun ku ya asumci shi kaga ya ƙi ni kenan an fahimta kuma ce su mu le ru'oyatihi wa afiru le ru'oyatihi kaga ya ƙi ni kenan ku yi azumi idan kun tabbatar an ga wata ku ajiye azumin ramadan idan kun tabbatar an ga wata kage yaqini kenan an bayyana wannan saboda ka ita ma sallah haka ne ba za ka yi sallah kana kwanta uku ne ko hudu ba to sallah ba dai ba li anna zimma lam tabra illa bi yaqin domin duk wani aikin wajibi da shari'a ta dora ma na dole bai soka daga kanka sai da yaqini Allah sa Allah sa kun gane wannan kaida yawa ini li anna zimmata lam tabra illa bi yaqin wala yaqini ma'a shakk kuma yaki da shaka ba ta zuwa wala yaki da ma'ashak ba yaki da inda da kokonto ana tabbatar da yaki ne da idan an kori kokonto an gane ko da kokonto da yaki ne ba su haɗu a wuya in yaki ne iya nan kokonto baya in kokonto iya nan yaki ne baya an bayyanta maliki cewa fasalamuhu qad fasalatu fasalamuhu qabla zawali shakkihi fi kamali salah a sallamar da yi a gane ko shine fa salamuhu sallama di qabla zawali shakkihi kafin gushewar kokwantansa na sallar ta cika ko ba da cika ba fi kamali salatihi yayi sallah da kokwantan sallarsa ta cika ko ba da cika ba a gane ko adamuhu mufsidul laha fi kamali salati adamuhu mufsidus salah ma'ana kokwantan da rashin samun yaƙinin sallar ta cika ko bai cika ba ta yi sallama a wannan yanayi to sallar ta ɓaci ko da kuma hudun yi ko da hudun yi in dai kokwantan ya shiga ba kore kokwantan ba kai sallama to kokwantan ne rusa ma sallar kun gane domin da kokwanto da yaƙini ba su haduwa kai kuma kai kokwanto kuma yaƙini ba zimma ba ta sauka sai da yaƙini kuma lokacin da kai sallama ba ka da yaƙini kaga nauyinka bai sauka ba kenan saboda ka wannan sallah already ba ta nan sai ka sake wata kun fahimci wannan sai maliki cewa wakala sheikh rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa a wasahu fi salatil qada ka sahu fi salatil ada yace ita rabkanuwa idan mutun yayi wanda ta haifar mai da qabli ko ba'adi a sallah da ramawa zai yi salatul qada sallar da lokacin ta ya bita bisa dalili na shari'a ya saba kai ba kuma wannan uzurin ya guce za ka yi a matsayin ramuwa to idan ita wannan sallar da kake ta ramuwa matsala ta kabli ko ba da ta kama ka a cikinta to daidai take da matsala da same ka a sallar da kake yanzu ba za ka ci ramuwa nake ba wani ba zan yi kabli ba zan yi ba ba shine ke cewa wasu hawi fi salatil qada ka sahawi fi salatil ada idan kana rama sallah bisa uzurin shari'a ta baka dama sallar ta wuce baka ba za ka rama to idan ka tashi ramawar idan ka samu matsala ta kabli ko ba an tude ne yanda za ka yi a lokacin da kake sallar ka ta yanzu haka nan za ka yi kabli ko ba da a sallar ka ta ramuwa idan ta kama an bai jana wasujudu wasahu fi nafila ka sahawi fil farida haka nan kabli ko ba da ta kama ka a sallar nafila daidai take da sallar farila karka ci ai nafila nake ni ba zan kabli ko ba ba ko a nafila kabli da ba da same ka ka yi su kamar yadda in ta same ka sallan farilla ba ka an fahimta illa fi sittati masa'i sai dai wa an sugura bi guda shida su ne suke bambanta sujudu sahawi fi nafili wal fadida suke bambanta sujjada kabli ko ba da sallar farilla da kuma sallar nafila an fahimta na farko alfatiha karatun fatiha wasura da karatun sura wasir wal jahr da bayyanawa ko boyewa wa ziyadatu raka'a da ƙarin raka'a an gane ko a mece wa nisyan ba'da afkanu in dala da ko manta wani hukunin sallah in ya tsawaita wannan masail ne wanda su ne ijimalan suke bambanta nafila da farilla a wajen hukuncin kabili ko ba a ana ganewa? to wani iya da iya bukatar dogon bayani kuma gashi lokaci iya nema ya cin mana za mu bari sai mako mai zuwa insha wani dai shimfiɗa ne idan mun dama daga wannan ɗan za mu tashi sannan bayan mun karanta karatun cikin wannan akwatun sannan sai mu sauko ƙasa kuma ya yi bayani gane kabli da ba'adi a nafila kamar a farilla ne kabli da ba'adi a sallar da zaka rama daidai take da sallar da zaka yi yanzu to amma a nafila an samu bambanci na abubuwa guda shida wanda su ne suke bambanta sallar nafila da farilla a wajen kabli ko ba'adi wanda shine darasin da zamu tashi a kansa in Allah ya yi Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu guje mata muna addu'an Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya sada mu da su aljanna ce mu kuma Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka taimake mu Allah ta'ala ka taimake mu Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka ji kan mu matanmu ka warkar da mijin ya tau ya Allah ka shirya mu da zuriyar ya Allah ka dora mu a tabarki madaidaici ya Allah ka dora mu a tabarki madaidaici ya Allah ka dora mu a tabarki madaidaici ya Allah da mu da zuriyar mu ya Allah ka shirya mu shirya addini Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarin ka daga sharin duniya da lahira Allah ta'ala ka taimake mu kamar albarka ka samu yi lafiya mu wani lafiya Wani karatu da muke yi Allah ta'ala ka sa masa albarka Allah ka sa ya zama sanadiyar tsiran mu da shiryar mu Allah ka sa ya zama sanadiyar tsiran mu da shiryar mu Allah ka sa ya zama sanadiyar gyara kusakuran da muke gabatarwa cikin ibadar mu da sa Allah ta'ala muna roƙonka ka warkar da majingitan mu ya Allah ka ji kan mamatan mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ƙasar mu Najeriya da jihar mu ta Gombe da sauran garuruwan mu da jihohin mu da kasashen mu na musulmi Allah ka ba mu dawo zaman lafiya Allah dukkan wata fitina zahira da batina Allah kwantar mana da ita Allah duk abin da ya karfin mu a matsayin mu da bayin ka masu rauni Allah ka taya mu kan karfin sa ya Allah Allah wannan kuncin rayuwa da yake ciki da tsadan kayan masarufi Allah ta'ala ka mana karshen wannan musiba wannan hauhawar farashi da ake fama da shi Allah ka san duk inda matsalar take Allah Allah ka san waɗanda suka zama haddasa akan wannan abu Allah kai mana maganin su ya Allah duk wanda niyyar su cutar da musulmai da gallaza musu ya Allah kai mana maganin shi ya Allah duk wanda niyyar sa kawo sauki ya sarhama ga al'umma Allah ka taimake shi a cikin shugabanni masu niyyar sauƙaƙa wa al'umma Allah ya taimake su a cikin 'yan kasuwa masu niyyar taimaka al'umma Allah ya taimake su wanda suke da niyyar gallazawa mutane da tatse mutane da take su da fin karfin su Allah kai kafa karfin su Allah kamar babu su Allah ka samu lafiya mu gama lafiya wanda asasa wannan maktaba Allah mai sa kai da alkhairi Allah ya ji kan mahaifansa da namu Allah ka shirya zuriyarsa da tamu Allah ta'ala muna roƙonka ƙara masa buɗe harkokinsa da mu duka Allah ka baya tsaro da kariya da mu daga rayuwar mu duka Allah ka samu lafiya mu wange lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم